إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga wata na Rajab hijira shekara 437 wanda ya dace da 26 ga wata na hudu shekara 2016 allah mana jagoranci muna cikin wannan littafi na alwajiz fi fike sunnatu wal kitab al-aziz na shehu malami abdulazim badawi wannan muna cikin yanzu kitabul janaiz abin da yake da alaka da gawa tun daga shafar ido zuwa wanka zuwa salakawuni zuwa sallah zuwa kaiwa kabari inshallah yanzu ganin yanzu mun zo kan bayani na wanka don ya yi magana abin da yake wajibi ga mamacin idan allah ya mutum cikawa abin da suke wajibi a kan shi ko a kanku abinda za ku mishi sati dai gabata mun ambaci magana ta wanka sali kawani sallah da binne shi yanzu mun yi bayani insha Allah a aikace a matsarin zai zamanto ne na masu kallo kenan dan baiwa mai wanka a nan ko sauransu tuni mun je mun yi tsari na ɗaukan yadda ake wanka a aikace mun mai wanka an yi daya da ake wanka na sunna aikace kuma mun yi sallah kawai shi ma aikace kuma gashi yanzu mun sallah a nan a aikace kina sha Allah cikin shirin namu za mu haɗa wa'annan ababe guda uku a wuri guda da wannan darasi namu ya zama to darasi na awa guda a ciki mun samu kenan ayyuka na wanka salih kawani da sallah ta gawa a cikin darasi guda insha Allah yanzu kenan za mu karanta za mu karatu daidai dan abin da mana saura na lokacin kuma sauran mintocin sai mu gama da wancan ayyuka da aka yi na wanka da alkawari da sallah da farko ya ce awwalan cikin ababe guda hudu da ya wajaba a wa mamaci ya ce na farko alhusul wanka ya ce wa wujubuhu ma'akhudhu min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma hadith zama wanka wajibi saboda an samo shi ne daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama ba ɗaya ba hadisai da dama ya kawo musallai ya kawo ruwa da imam al-bukhari ya roto haka muslim da sauran wurare irin su abu dawud tirmidhi nasa'i qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi wa qasatuhu naqatu اغسلوه بماء اغسلوه بماء وسدر nan dogon hadisi ne kawo shi a takaice kan wani wanda yake cikin a cikin aikin haji a ina ga arfa nema wani wanda yake iyakan taguwa sai ta mai koli ta yi doshi ya zo da ka kuma allah mai cikawa tukin uganar wanka a nan sallallahu ya ce ku wanke shi bi ma'in wasidir da ruwa da magarya kama an suka ce da ruwa da sabili a wancan zamanin sidir shine abin da ake dakawa kamar iyahud dauda zaman sabili na wancan zamanin a ƙarƙashin wannan ruwaya kamar yadda yake cikin sayyid bukhari haka musulun ƙarƙashin wannan ruwaya hafiz bin hajar cikin fatawul bari ya kama ganin magabata kan me masa'alar wanka na mamaci aka kawo a yi da imanu bukhari baban yayi baban wanka mamaci bai ma'in wasadirin da a yi wanka da ruwa da magarya to ina nan kenan ina maganar cewa in wani abu ya shiga cikin ruwa zai bata shi nan ya kama ganin magabata kan asalin shigar imam bukhari ya kawo nan dan halittin yin wanka na mamaci a ruwan mamaci a sa a gama ruwa da sabili a yi wanka tunan malamai ke man kai da kawa shin nan ana nihi ne bayan an yi wannan wanka da sabili a kawo ruwa daban kamar da muke tsammani yanzu ya an kawo ruwa daban a yi wanka don wannan ruwa ne na warko ko kuwa ruwa ya annabi bai ware ba alkashin wannan suke tabbatar da cewa gaskiyar magana zahirin magana wannan iya tabbatar ma da ba magana wani ware ruwa na sabili daban na wanda ana iya gamawa a wuri guda ya kamun ganin kamar su ibn qayyim ibn taymiya ibn qayyim na maganar cewa dama asali ruwa kamar da mutane tsammani ruwa na tsarki don wani abu wanda yake tsahir mai tsarki ya shiga cikin ruwa bai ɗauke matsayin ruwa ko tsarkin ruwa saɓanin yadda wasu ke tsammanin daga ɗan sabili ya shiga ruwa haka mutu ya kamshin sabili ko kamshin isassu ne a cikin budoki ne ya bakan shi wahala kai ta bakan wahala wajen shakal menene don an sa ruwa a budo mai ɗan warin iya warin roba ko iya warin ɗan wani mai da aka sa a ciki ko ɗan wani walƙi walƙiya an yi haka wannan bai ɓaci ba wannan ruwa ya suke kan hujja da ita ta cewa gaskiya ma'anar ruwa tana tabbatar da cewa abu mai tsarki bai ɗauke ingancin ruwa sai dai idan za mai suna misali ruwan sabili ne kwanan ruwan lemu ne amma matuka iya nan matsayin an ce ruwa don shigar wani abu mai tsarki bai ɗauke shi wani cikin darasinmu na baya kan hukumcin ruwa mun kawo na bayanai na magana matsayin ruwa in dai a nasin da ya zo wanda yake cewa in dai bai canza ba ɗaya cikin ɗanɗano guda uku wari kamshi da kama wannan na ɗaya ruwa ya batar inganci duk da jamhur suna kan haka to su ma jamhur abinda suke magana in ya ɗauke kamshin ruwa warin ruwa kamar ruwan ruwan ya lalace suna magana idan najasa ce su haka suke magana in najasa ce to ko da najasar mun kama ganin magabata hatta cikin malikawa suna ga idan ita kanta najasa idan ta shiga cikin ruwa in ba ta canza shi ba iya nan a matsayin ruwa daga cikin mai iziya kan haka bayani bayan wannan magana ta na gaba cikin fitar bari hafiz bin hajji aka magana ta ibn qayyim ibn taymiya yace hatta ibn al-arab al-maliki ba malikin ya kawo kasashen wannan ruwaya ya dogara akan ta ibn arabi kan cewa a gaskiyar magana abu mai tsarki in ya shiga cikin ruwa dan shiga cikin ruwa kadai bai ɗauke wannan ruwa iya nan don kurin ɗan sabili ya faɗa ɗan wani gumba ta faɗa ɗan dai ama kiran sunan ruwa shigal abu mai tsarki bai ɗauke tsarki ruwa can wasu ci a dan dai wankan gawa ne don da hira ce ta malamai allah gabarta musu yanzu dai muna maganar a nan annabi ya ce a wanke ya bar umarni da sulu bima wasu dirin na ya kawo wannan ruwaya maganar umarni da sulu ku wanke shi kenan umarni ne kenan wajibi ne قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا cewa ku wanke ta umarni ne ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai ya ce an kun gani kenan nan nan mai suke ka maka wanke mamaci da aka ce magana wanke a uku inda bukata iyawa misali wani hadarin mota ne da jini a jikin shi ko ya jima a kwance akwai dauda da yawa a jikin shi wannan kenan akwai damar in dai za a yi wuturi ko wanke ko biyar ko bawa ko tara in dai bukata ta kama ana iya kenan yin shi dai amma ya zama ta wuturi ne a wanke su uku zuwa dai abin da ya kama amma ya zama ta wuturi yanzu ta wannan mun kare yanzu magana wani wanka dai wajibi ne wanka wajibi ne na yace wanka na gawa wajibi a mata yanzu ya ce sifatul gusul yanda siffar wankan take yanzu nan za mu karatun ne kuma wanda ya diba za mu yaga ina muka aikatan da a wurin aikin ba kawo nasi a nan za mu ji nasosi wanda suka zo yanda ake wanka yace an ummu atiya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها وموادع الوضوء منها yace ummu atiya radiyallahu anha cikin matan sahabbai take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu magana wannan a wajen wanke diyar shi Zainab radiyallahu anha alama cikawa an cika ta takwas yace mata kinan ita ce shugaban kulawa da wankan Zainab ummu Atiya annabi ya ce musu ibda'an bi mayaminha ku hara wanke da mata wa mawadi'ul udu minha da wuraren arwalla wannan shine kenan a wankan mamaci in an zo za a fara mai arwalla irin arwalla ta sallah da ake za a fara wanke wurare kuma arwalla shi ba za a aiki da fara dama kayan hagu kalkashin wannan mutane sun saba don yau wajen da muka aikace ɗaya cikin yanwa masu wanka ya kama ya aka yi bin fara wanke al'aura ba na ce a nassin bai kawo wannan ba nassin kuma abin da ke cewa fara wanke hidin bayani wa fata ana ko ta ibdau ku fara wanke wuraren arwalla da dama kayan hagu kenan kan nan menene tunanin masu kawo a fara wanke wuraren kamar al'aura dokan da aka yi magana wankan mutuwa kamar wankan janaba ne sai su ɗauki wannan hukuncin me yasa malamai ke maganar a wanke cibiya zuwa gwiwa a wankan janaba dalilin masa'alar gudun taɓa al'aura da ake cewa tana ɓata arwallah wannan shi ne sababin da ya kawo suke cewa a fara wanke cibiyocin don auta daga kokonto ko shakkar ko saɓanin ɓacin arwalla don an taɓa al'aura ya ce ka fara wanke daga cibiya zuwa cinye gaba ɗaya ba ya ka dawo ba to mamaci na hannun shi taɓa al'aurar shi kuma wannan magana kuma a wanke kazamta me ya wudda duk wannan kira takaice dai dalilin da yasa ake magana a janaba a fara wanke gaba wannan na ɗaya wanke kazamtar da take jikinka kuma da magana gudun taba al'aura bayan wanka shi sa suke wani magana kenan a nan maganar mutuwa kullum za mu hara yadda nasu ya zo a fara wankan gawa da wanke wuraren alwala kuma shi ma a fara wanke dama kayan hagu kenan a yi alwala irin alwata sallah kuma a wanke bangaren damar shi kuma a wanke bangaren hagu kenan al'aura a cikin wanka in an zo wurin ba a taba al'aurar mutum da hannu shine sai a sa wani gam ko tsumma sai a sa hannu dama wurin al'aurar arhe sai a sa hannu a wanki wanda ya gaishe a mazojin aiki za a ga aikata insha Allah haka muka insha Allah wannan shine kenan fara wanke dama kayan ma'ana hagun kuma a fara yin alwala ta farko wannan ruwaya da ya ambata ta fara dama da wuraren alwala bukhari ya roto muslim ya roto sai kuma ce wa an haƙalat dakhala alaina nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsil ibnata faqal igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidr وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فآذنني فلما فرغنا آذناه فعلق علينا هكوه أو هكوه تدين لغة فقال أشعرنا إياه أشعرنا إياه a wannan ruwaya ma da muka ambata bukhari ya kawo muslim ya kawo da sauran wurare irin su abu dawud su tirmizi haka ibnu majah sun kawo ruwaya duka suna bayan bukhari muslim suna raba sun kawo ruwaya ita umma ya shi wa ana iya ne umma tsiya radiyallahu anha take cewa دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يشقو وجمه ونحن نغسل بنته منا وينكي ديرشي نعم ما سمع سنسل وجه تاريه سيكي تعمل اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك يتي منا كوانكي تا سوء كو سوبيان كو سما دهك أن كنغ كنا بقاتل هكا يتي أو ما أما وانكا ita bi ma'in wasu da ruwa da magayya idan kamar ka ce da ruwar sabili ko omo ko ni wani likin na sabili ya sa kinan nan bayan da na ɗazu don gudun kan kullum da guje abin zai kawo rigima ko shuba kenan kana iyawa misali a ruwan harko musa ruwan da sabili ko omo an wanke a yi ruwa na biyu wanda ba komi kuma ruwa na uku sai a sa turare a ciki ba shi kenan ba ba ce da ayi laifi da rubutun wacce shiga wata sabana ya ce ya shigo muna wanke ce ku wanke ta so uku ko so biyar ko sama da haka in kun bukata ya ce amma da ruwa da sabili da ruwa da magariya zamu ci a wancan zamanin waje an na fil akhirati kafuran aw shay'in kafur ya ce ku sanya kafur ko ce ku sanya wani abu na kafur kenan kafur a wancan zamanin turare ne kenan ku sanya kafur a cikin ruwan a ƙarshen wanka kenan a wanki ta ƙarshe za ta kafur turare ne ka da kamshi ko amma ta sashi a cikin a cikin abun wanka wannan kenan zaman to ƙarshen ruwan akwai turare a jiki wa an haɗe daga ita duk wani wannan ruwa ta umma ɗaya duk wani magana wanka a kanta ake zuwa kawo ake kai a kawowa sai ta ce wa an aka ce wa an ha ƙalat ita da umma ɗaya take cewa fadafarna sha'araha thalathata a thalath arnaiha wa nasiyataha yace ta ce maka kitse waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur ku sanya a ƙarshen wanka ruwan ƙarshe ku sanya kafur yace ko ku ce wani abu na cikin kafur din da tare ne ne yace fa iza faraqtunna fa adinnani in kun kare ku sanar da ni ko kuma ba ko kuma ko kuma da ba su kame da ni na yi shi ya kama tasha ne na yi shi hannun haka wukawu ya ce falon ma faragana azan nahu da muka kare muka sanar da shi cewa mun kare iya na yamma tsarki ba su ba matsala a maimaita iya wani kuskuren kenan falon ma faragana azan nahu da muka kare wankan muka sanar da shi mun kare fa'alqa ilaina haqawahu ko hikawahu iya suna gaskiya sai ya meko mana izarkin shi haqawa ko hikawa izar asalin wani ɗan mai zarkin ne ana nake na hemi komar zarkin shi ya ce a shi'ir na iyahu kenan a cikin kaya sutura ko a ce alkawarinta alkawarin da za a mata ku sanya wannan izarkin nawa abin da yake taɓa jikinta shi ne a cikin nan tabaruki ne da tuwon shi ku sanya mata kenan wannan tuwa ita ce ta farko a jikinta wa anha kenan ita idan umma ta ce kalat ta ce fadafarna sha'araha talatata a talas sai muka kitse muka kame kanta kamu uku gida uku bangare uku kamu uku aka yi daban-daban aka yi karnaya nan aka yi kulli na ka kitso nan da nan aka kenan nan dama da hagu aka yi kamu guda kuma aka kamu guda a baya kenan aka yi kamu don gashi mai yawa suna gashi masu mai yawa kenan shi ne kenan karnaya wa nasiyata kenan daga genyin ta biyu kuma da gaban na gaba da gaban kai kuma ya baya wa anha ita da umma ita ce qalat fadafarna sha'araha thalathata qurun non muka kitse muka kame kanta kamu uku wace kaho kaman kaho uku zaman kaman abu ne kina ce ta abun wa alqaina khalfaha sai muka je kenan don iya da yawa gashin sai aka mai da gashin bayan ka kenan baya aka mai da gashin ya zama bayan ka wannan shine abin da yake siffa wanka kenan aikace kuma can mutum ya diba masu dibawa sun ga yadda muka abin aikace insha Allah sai man ya tawalla ghusl waye ya kamata ya jibinci kulawa da wanki mamaci yace ya tawalla ghusl al-mayyit man kana a'raf bi sunnat al-ghusl wanda ya kamata ya kula da wanki mamaci wanda yake da masaniya da sunnar wanka ba kai mu dace dan uwa kun ga baka iya baka jahili sai ba baka wanke dan wanka kana jahili baka iya baka sai baka a lalle dan uwa ke da amma in ya san yanda ake wankan a sunna da yayin maganar wanda ke kulawa da wanke mamaci wanda yake da masaniya kan sunnar wanka sai ce la siyama idza kana min ahlihi wa qaribi balle ma in ya zamanto wanda wanda san sunnan wankan cikin iyalan shi ne ko makusantan shi li'anna allazina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahli don wa'anda suka kula suka jibinci wanki annabi sallallahu alaihi wasallam iyalan shi ne dan ce da ali da da fadal da abbas da usama bin zaid su kula da wanki shi ali abbas da da fadal bin abbas da fadal da usama kina basa baban nasa kina kina basa diyan shi biyu da ali kai da da dan dan dan wanshi da ali kuma da dan shi da sunan fadal fadal bin abbas sai ya ce kenan waɗanda za su kula da wanke shi dangin shi balle in su sun san sunnar wanka kenan idan jahilai na bai sani ba ba su kamata su yi ba sai su barwa wani wanda iyaye an ali qal gasatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ma yakunu min al-mayt falam ara shay'a wa kana tayyiban hayyan wa mayitan sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ke cewa na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he nake dibawa irin abin da ake gani a jikin mamaci bayan mutuwa na diba ce ban ga wani abu daya ba wanda ke huta daga cikin mamaci mara kyau yace annabi sallallahu alaihi wasallama da rai da mutuwa tsahir ne tsakakake ne dare banya mutu wannan ruwaya ibn majah ya ruto ta daga tabbata tabbata sai ya ce wajibu an ya tawalla gusul zakarin rijalu wal unsa an nisa amma wajibi ne ya zamanto wanda zai kula da wanke namiji zamanto maza ne wanda zai kula da wanke mace mata ne amma ta wasu tattana min zalik azzaujan amma da aka ce wajibi namiji ya wanke namiji mace ta wanke mace an toge an hudda an ware ma'aurata guda biyu ke ma'aurata guda biyu suna iya ma junansu kenan wanka na mutuwa fa'inahu ya jutu da kullum min huma an ya tawalla gusul akar domin ya halitta ɗaya cikin ma'aurata kowanne ya kula da wanke dan wanshi matakka ta wanke ka kai ka wanke ta kowa na ima kowa wanka illa mata ne suke da rauni da tsoro da yawa matan sa an samu suka yi an aisha qalat law kuntu istaqbaltu min amri mastadbart ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'ihi wannan ruwaya ta Abu Dawud haka Ibn Majah aisha take cewa radiyallahu anha take cewa law kunt istaqbaltu min amri mustadbart inda abinda na gano daga baya inda tun harko na gano shi ba mai wanki annabi sallallahu alaihi wasallam sai matan shi kiyan daga bata gano ita so kamata bata bari ayi kamata su kamata su wanki shi ba wani ba to bayan abu ya kare nan mai hukunci kawo ruwaya kenan mace ita ce ma aula ita ya dace ma ta wanke miji in ta iya kayan wani ana abin da yi da yawan wasan sauran mutum da matan shi wa anha ita dai ummu atiya ki anan aisha ce aisha ce qalat tace raja ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zanati bil baqi wa ana ajidu sudaan fi ra'si wa aqulu wa ra'sa فقال بل انا وراسه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك wannan ruwaya abu ibn majah rubuta abin abin da dan na afsa abin da tabbata ne aisha take cewa manzana sallallahu ya dawo daga wata jana'iza da aka binne wata gawa a bakin da yazo wa ana ajin suda'an firasi ina da cikin jin ciwo ina ciwon kai ina cewa rasa wayo kaina wayo kaina faƙal ya ce bal ana wasu a ni ne kai na ke cuke ni ma kaina kina ji maka ce ciwo sai ki ce mata aisha ma darriki lomiti kabali ya aisha me zai cutar da ke a ce kin mutu kahin ni fagasartuki in wanke ki wa kafantuki in sa miki likahwani sun masallaitu alaiki kuma in miki wanka in miki sallah kai in miki sallah wa sallaitu alaiki in miki sallah wa da fantuki in binne ki kenan ya gudun da hak shi kamata kai shi mai tunan hujjoji ne cewa kenan kowa shi kamata ma ɗan shi wannan abin da ya gaya mata can ƙashin ruwa tana ce kenan ya gina mata kenan a ran nan kenan kasa amma ta dai ta tana wai kenan ya binne ta kenan kuma ya gina mata ko ta ruwa ta ke kin ita wannan duk abin da yi a ce kuma ya binne ta kuma ya ran kuma kwana wacce ne kenan ko kishi kishi ta kai a lokacin da abin da kishi shi nan an an karuwa ya kurin magana nan sallallahu alaihi wasallam da shi yayi da ta mutu ya wanke ta ya sa mata lakahoni ya mata sallah ya binne ta kinda miji shine ya hitantanta kenan wajen binne wanke matar shi ita ma ita ya kamata cancanta wajen wanke mijinta dai wani yana iya ba wannan ba sai tambihi faɗakarwa akan abin da ya gabata na wankar sauransu ya ce layu shari'u gusul shahid ƙatil ma'araka amma ba a shar'anta ba wanke shahidi na fagen hama na wurin yaƙi jihadi shi ba a wanke shi ba a wanke shahidi na wajen yaƙi ba shahidi na gida ba na wani ciwon ciki na kaza da kaza na mai mutuwa da aiwa shahidi na wajen yaƙi ba a wanke shi hujja kan haka ya kawo ruwaya wata imamu nasa'i ya roto haka imamu bukhari ya roto haka imamu abu dawud haka imamu nasa'i haka imamu tirmidhi tunda suna raba a kenan haka da imamu bukhari abin da yake ruwaya an jabir qala qala annabi sallallahu alaihi wa sallam adfinum adfinum fi dima'ihim yani yam'ud wa lam yughassilhum na annabi ya bar umarni na wanda suka yi shahada a uhud wajen mutum saba'in ya ce ku binne su cikin jinanansu dogon hadisi ne na magana kurin rufinuwan fi dima'im a binne su cikin jinanansu a ran uhud ya ce wallan mai gasin annabi wanke su ba da annabi ta ruwa annabi ya sanya cewa idan mutum shahidi gobe kiyama zai tashi a hilin kiyama jinin shi yana zuba kamar wadda aka mai jimi ciwo jini iya zaba ce launi launin jini kuma kamshi kamshin almuski haka zai tashi gobe kiyama yanzu masalar wankewa wanka ta kare saniyan ya abu na wajibi za mu mace alkafan likahoni same lifafa likahoni yace wa wujubuhu ma'khudh min amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi في حديث المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين في ثوبين shi ma da aka ce sali kawani wajibi ne shi ma yan kullum daɗin fikiyu ta magabata ta ahalus sunna wal jama'a malaman salaf komai aka ce ma kaza wajibi ne kaza ne za kama dalili yanzu duk ne mai dalilin da aka ce salin kawai wajibi ne shi ma an ɗauko wannan zaman shi wajibi daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake umarnin yin wankan a ruwaya da muka ambata can baya ta wannan da ya mutu cikin hurin aikin haji wanda taguwa ta makoli a ya ce iksulu bi ma'in usidir ku wanke shi da ruwa da magarya wa kafinu fi saubaini kuma yin likawani cikin tuhaci biyu ta mai aikin haji haramin shi kenan na ba ga ƙari ba guda biyun sun isa da iya cikin musabi cewa ba wajibi ba ne ba sai an kana uku amma uku shi ne gaya amma cewa bi ma ana iya yi mata kama ɗaya hali ya bada sai yanzu dai kenan mun ji annabi ya yi umarni a yi likawani sallallahu ya ce wa da kafanu أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره shi da kawani za a yi ko kudin likawani za mu ce za a ɗauko kudin likawani daga dukiyar mamaci walau lam ya khalifa gairahu ko da bai bar ko biye ba sai wannan kudin likawani za a ɗauka gaba ɗaya mai likawani wannan magana ita ma ya yi ta لحديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا فمنهم مسعى بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا قطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا قطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر وأن الرواية بخاري يا كاو مسلم يا كاو لصار مراري أبو داود نسائي ترمذي سنكار abin da yake ruwayar cewa ce magana da hukunci likawani dai daga kudin mamaci ko da su kaɗai ne dalilin ruwa da khabbabin arat ya ce mun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna naltamis wajen Allah muna neman huskar Allah muna neman Allah ya dida mu fa waqa ajalu ala Allah mana kuma ladan mu ya tabbata wajen Allah yace amma fa na'am muna cikin wannan ruwaya ta khabbabin arad yace mun hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna neman yardar Allah kuma ladam ya tabbata a wajen Allah yace daga cikin akwai wanda ya ci daga cikin ladajin a duniya sakamakon a duniya yace faminun famina mallam ya akulin ajari sha'an a cikinmu akwai wanda bai ci ba komi komi a nan samu bai samu kuma a duniya ba a duniya bai samu komi ba a cikinmu faminin musa abin umar a ciki akwai musa abin umar musa abin umar bai samu wani abu na duniya ba ko daya ya ce wa minna man aina a talau samaratu fa waya dibuwa amma a cikinmu akwai wanda ya samu sakamakon tun a duniya kamar ɗaya itace ne yana cira itace tun a duniya me ya kama musa abin musa abin umar iya daga cikin yara sanannu yan gata yan lele a garin makka dan dan mai kuɗi ne mace iya cikin yaran ake gwadawa wajen shiga ta tsada amma dalilin imani wata ce sai ya yarda ya ce a'a ta yi ta yi ƙarshe ta ce to ni idan ka ci gaba da wannan addinin ba ni ba kai ba kai ba dukiyata ya ce rike dukiyaki ya bar ta ya kuma ga musulunci ƙarshe shi ne horko wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika madina zama wakilin zama ambassador a madina shi ne horkon ambassador ke musulunci a waje to ya yi hijira ya tafi madina tun horkon gami gashi ya zo an zo an yi badar an yi uhud a nan Allah mai cikawa da aka zo da rashin saboda karancin abin hannu ya ce ƙutul yam uhud falam najid ma nukaffinuhu an kashe shi a yakin uhud ba mu samu ba abin da za mu mai sutura illa burdatan illa wani ɗan godo ɗan guntu ba mai tsawo ba ya ce idan kattaina bihar asau in muka riye kan shi sai hajar jalawu kawai su wuto muka riye kai kawai ta wuto وإذا قطينا رجليه خرج رأسه أمك ريه كما قا كسيوتو كنا زنم بين أو أمك ريه كي قوا توتو أمك ريه قوا كي هوتو أكثر ينا زعي قال شيء داي أنا صلى الله عليه وسلم يتي يمن أمرنا أن نقطع رأسه كريه كان وأن نجعل على رجليه من الإسخر كسا سبري كنا تياوا أو جان قوا هو abin da za a rishi aka rasa abin rishi shi babu sai da tsimma aka sa amma ai ga matsayin shi kenan ai alhira nan me yake kawo kenan in ta kaba da kawani da ɗaya ma sai a yi in babu ɗaya ma ina kaɗan a riya za a riyewa saura a sa ciyawa shi ne magana kuwa ya ce wal wajibu min alkafan saubun yasturu jami albadan abinda yake wajibi alkawani a kurin da a samu wata sutura wadda za ta rihe dukkan jikin gaba daya kurin in ba auki nan ta ɗai ta farko dai fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi da jami'in badan ghatta ra'sahu in ba a samu sutura guda ba wadda za ta rihe dukkan jikin to sai a rihe kan wa ja'ala ala rijlaihi min al-izkhir sai a sanya ko ana sanya ciyawa ta tsabare su a cikin tsabare ne don kuma sun ce a sa ciyawa a wajen kawawa kama fi kama cikin hadisin habbab dan wa wannan shine bayanin da yake na magana wajibcin salikawani kahin ya kawo sauran amshi sauran babu yan wa ganin cewa mun yi karatu duk da ina ga ina ga lokacin namu ya dan saura kaɗan mun takwas alama akwai saura kaɗan sai ya ce wasu ta haɓfil kafar umuran an so wasu al'amurra ga likawani ya ce ya zamanto albayat ya zamanto hori ne likawani likawani sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikum albayat fa ina khairu siyabikum wa kazinu fiha mautakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan wannan ruwa ce da Imam Tirm- Imam Tirmidhi ya kawo ka Imam Ibn Majah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku- ku sanya atuha ku sanya horatuha kenan hatta kabu ne da kullun annabi yayi ta mana horatuha yace ku sanya horatuha ita ce hiyayyen kayan ku musulmi horin kaya ko na kaya da sauran ya halitta amma hori ya ko na annabi ce da aka ce kuma kuwa matattun kullu kawani a cikin hori na biyu ce kaunu salasta asawab kuma ana so ya zama tuwa uku ce kyalle uku ba wani ba jabto daban rawani da kawai a kurin kyalle uku yaji uku li hadisi aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi salasta asawab yamaniya suhuliya min kursuf laysa fiha qamisun wala imama yace ayi uku dalilin hadisin aisha radiyallahu anha ruwayar da imam bukhari ka muslim ya kawo da sauran wurare cewa aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an mai likawani cikin tuha uku ta rajika daga yaman garin saul wani gari na yaman kuma ta abdiga ce tuwa likawani na abdiga ne amma a ciki babu riga babu rauni kurin tuwa ci uku gaba daya abu na uku an yakuna ahaduhuma sawbi hibra za ka sara in babu laihi a samu atuwa wata mai zane ma bayan wara a samu wara ma mai zane saboda me yasa dalilin hadisin Jabir bin Abdullah yace Annabi sallallahu alaihi ya ce idza tuwfi ahadukum fa wajada shay'an falyukaffir fi sab'i hibra idan dayan ku Annabi sallallahu alaihi ya Allah mai cikawa sai aka samu wani abin zamu likahuni to a cikin tuwar a samu tuwa mai zane yanwa mun ga yanzu mun yi magana wanka mun yi magana ta salika wani sauran ta sallah to ganin mun ce muku mun yi abin a aikace mun wa mamaci wanka mun sa mai likawani ga yanda ake al'amarin wanda ya masu duba za su iya gani a cikin shirin da muka yi illa a can na mance abu guda masu kallo na mance sa turare a jikin likawani shin za a cika kenan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أموا إن شاء الله زام قد muku yanda ake wanka na mutuwa a aikace kuma bayan wanka a yadda ake sa lakawuni aikace insha Allah illa yan wa wannan za mu bayani ne kurin aikace kuma sauran bayanai a cikin darasi mutum zai ji insha Allah amma yanzu aikin za mu aikace wanda yan wa wannan al'amari shine karshen kowa da mai magana da wanda ke doka da duk in kallo karshen al'amarin dan adam wannan shine lokaci yayi ajalin kayi da aka rubuta maka abin da kai an rihe takardu sai ya sabi gobe kiyama sha Allah za mu yi kokarin yan uwa su lura da kyau yanda in ta kama kai wanka na mutuwa ga yanda za ka yi da farko za mu yi aiki abin da a cikin ruwayoyi ingantattu bukhari ko muslim abin da kiri ya inganta saura abin da mutum bai gani ba ba mu aiki da al'ada da aka saba mu aiki da abin da ya zo a cikin nasi a takaice insha Allah yanzu da farko abin da ya zo a sunna in an zo wanka bayan mun sa sabili nan sabili imma omo imma wani sabili na ruwa an sa tashin hurko za a yi wanka da hurko da ruwa na abin sabili kenan yanzu na ɗauko ruwa abin da yake a sunna zan fara wanke wuraren arwalla zuba mun kenan za mu wanke mishi hannu irin wankewa ta arwalla in su kuma nan zuba to shi kenan za in wanke bakin shi in wanke bakin shi haka in wanke mai baki haka da kyau haka in wanke shi baki zuba mu a wanke baki kuma shi ma hanci a dan abin shi a dan za mai ruwa a dan sa ma hanci ruwa kamar haka kamar da za a rulla in so sai a wanke huska gaba daya a kaga mai abin da ke a cancan maka zuba haka in su za mu wanke huska kamar dai yanzu ba a wanke huska sau uku kamar da zaki arwalla mu wanke huska mu wanke huska da kyau duka a wanke wannan zuke nan an wanke fuska sai hannu zuba ruwa na haka ci arwalla ke tun daga nan za a sake komawa nan za a arwalla yana a wanke haka yauwa shi ma nan kawo kama zubo nan shi ma tun daga nan ya tsotsi dan wannan kunin shine wanka ba wani magana wani karatu daban kunin shine wannan niyya shine kunin aikace sai da koro yawa yawa sai idan mun kare abun a wannan yanzu duka zuba ruwa mu wanke kan da kyau zuwa kyau ka ɗaukar kyau kyau da ake wanke kan to shi kenan a wanke kuma mata tun wajen a wadda a cikin nawa kunne kenan an jinkirta kunne neman ba matsala komi yanzu sai nan al'aura nan aje take amma za a sa ba a so a sa hannu ya sa wani gam haka kawo gam kawo gam ko tsumma haka kawo kenan na an zo wajen al'aura ba a sa hannu a jikin al'aura ba taɓa al'aura ya sa wani abu ko gamkin ko tsin ba ka zuba ganin misali yau sai a haka sai a wanke duka nan haka ka kai tare haka ake wanke nan duka a wanke al'aura a wanke haka duka al'aura ke ba ba dagawa haka ake a wanke duka duk ko ina a wanke masa al'aura hannu ka bai taɓa ta an aka wanke haka duka to kuma a wanke nan haka duka yawwa tunan ma da bangaren yanzu ba yau ya kama yin da aka ba yanzu ba nan yawwa shi ke na fijan yin yi shi shi a ce wani kuta kenan to shi ke mai dashi mai dashi yanzu mun kare wankewa ta daya to ta biyu shi za mu yi kun za mu zo a kace kun za a zo a yi a hanyar ta biyu a zuba wuri haka ka zuba zuba ka yawwa shi kana za a wanke ta biyu kuma da aka yi za a wanke mun da muka yi wancan yawwa zuba zuba haka yawwa ta biyu shi kana wannan zubar kawo kano yawa yawa ta biyu kuma yawa yawa rashi ta zuba yanzu mini wankewa ta biyu wankewa ta uku za a sa misali na ɗauko kamar kwalbar turare haka sai mu sa ga za mu sa a cikin ruwan an sa turare yanzu kenan sa turare a cikin ruwan ƙarshe kenan za mu ci wanka wanda yake da turare a ciki za a ɗauko a zuwa ka kun shi ne uku kenan to to shi zai kan wani da ke wanke ba yanzu in kuma na kwata wani wanka ne na na uku ba yawa yanzu akwai tambaya a nan wuri
nasi ba haka yazo nasi kurin ta fara wurin arwalla shi yasa mu jira yake abin da sunna kurin a fara da wurin arwalla an kare arwalla a yankewa uku a cikin wanke wanka da ake ake wanke al'aura gaba daya yawa yanzu a takaice mun kare abin da yake da alaka da wanka kuma insha Allah yanzu sai mu shirya kuma a sa alkawari insha Allah ka tsaye wannan shine al'amarin da dan adam kowa zai fuskanta iya cewa idal mar'u lam yalbas kuma insha Allah yanzu yan wasu adiba ya ga a ga yanda za a sa alkahuri guda uku ko masu tsawo guda ba tare ba da wani riga ko wando ko rawani ko na daban abu uku ne aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi alkahuri da tuwa uku kun ba wata duka, duka girman sa da insha Allah za mu gani insha Allah yanzu kamar haka da kawai ne uku ne uku ne kuma shi malam kashi haka kamar da muka wani nan eh kamar shi na kusa son haka mahara da muka to kamar da ma yawa yawa shi ma eh shi ma kasu zai biyo
Wala, wala.
yawa kenan yanzu na biyu kenan sadai ta kasar nan haka da kawani uku ne za a yi kuma wanda kowane ba ruwanka da wani magana riga ko wando ko tela ya aiki suke nan haka don shi mm, tun an kare da shi ba Mm, to nungo hol- da wani mai- nungo wannan. Yawa, eh. To, to, ya shaka to mai rushi yawa
Sun rufe Ibrahim.
yanzu sai abin kullewa ana iya wannan shi kullewa ko mun kulle ba nan kenan za a kama ya kulle nan ta ba kama mun kulle ya kulle ba wancan kwanci ɗaya na kan ana tsagawa zai tauri ka hada mun kulle ya kulle isin ma kwanci ma ya kulle cikin na wajen kawai na kulle ko a kulle nan eh da kulle nan ba har kuma bane wannan bane ya kulle can ai mun tsaya da ba haka uku ne ai kuma ka ka ce ku kai da shi haka uku eh haka uku a sun haka ba kana karami ba kawai da kawai na karami yawa ya ce da sauran sauran sai haka na sunan misali ban wanda eh yawa kulin to yanzu ina ga yan wani zunan ina ga lakawani guda uku ne wanda ko mun ce muku lakawani guda uku ne abinda yake a sunna tabbatatta ko mace ko namiji lakawani uku ne tabbata magana wa mace lakawani biyar akwai ruwaya inganci ne ba ta da shi amma dai guda uku wannan lakawani uku masu girma guda shi ne zo a sunna tabbatatta da muna fata yan wasu sun fahimci dai yadda ake sa lakawani yanzu kuma sauran sallah daga baya za a gani insha Allah assalamu alaikum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوا إن شاء الله زامي صفر صلى تقاوى أعيكتي إن شاء الله ganin kamar yadda an aka ajiye gawa ga ta a gabanmu kala biyu ce akwai ta mata akwai ta maza idan namiji ne liman kamar wannan namiji zai tsaya a daidai kirjin shi ko kafaɗin shi idan mace ce zai tsaya a tsakiyarta kamar da ya zo a cikin suna tabbatatta idan gawa ɗaya ce biyu uku abin da yake gaba za a sa su ne zuwa alƙibla a sa an maza da mata ne za a sa namiji a gaba mata zuwa gaba haka ake in babba ne namiji da yaro babba a gaba kuma yaro zuwa ƙibla haka ake jerawa duka suke yin misali a gawa ta namiji za mu tsaya a kusan kafaɗin shi haka zan yi kabbara ta shiga sallar gawa in ɗaga hannu amma mamu daga hannu guda suke ba daga hannu akwai wata kabbara kabbara hudu zami kabbara ta farko makaranta fatiha da sura kamar da ya tabbata kabbara ta biyu muwa annabi salati kabbara ta uku addu'o'i iri biyu sun tabbata ba iri biyu ba za mu kawo addu'a iri biyu wanda za mu yi ta a cikin kowata kabbara guda biyun a yi nan ɗaya nan ɗaya amma ko da ɗaya ka ɗauka ta yi yanzu kenan bayan gashi mun sa mun kalli alƙibla ga gawa a gaba za mu yi allahu akbar zan bayyana karatu saboda dan karantarwa ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين in ina so ina ya ƙara sura misali bismillah misali قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan cikin kabbara ta harko ne bayan na ƙare fatiha da sura kuma sai in ce Allahu akbar sai in karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما سينتي الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وقه عذاب القبر وعذاب النار wannan ɗaya cikin addu'o'i sai kuma in ce Allahu akbar sai in kawo nau'i na biyu Allahumma ghafir li hayy Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده وأنا أدائري تبيكنا سي كلمة السلام عليكم كو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يند أكي أسلى هكا أكي in ma sallama guda in ma sallama biyu wannan shine sabba sallar gawa ta kare
santiyaba mina tuka tajarar da ƙuryanan walauka na kasiya walauka ta duniya ta dumu li aliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya ta walakinnaha tafana wa yafana na'imuha wa tabaqa al ma'asi wa dhunubu kama hiya yake cewa dan adam in har baka yi tuha ba ta tsoron Allah baka da tuha ta tsoron Allah he ta duniya kurin ta kaya a sa kaya masu ado a kwalliya baka tsoron Allah to wannan tuha za a ma zur za a ɗauke ta eh a samu da kawuni ba kawai da shi ya ce yadda ku tuna mutum ya lissayi inda har duniyar wannan za a bar wani dangatanci ya dawwama da manzana salama da har abu da bai mutuwa ya ce amma ce duniya za ta ƙare ni'imar duniya za ta ƙare kun so gobe ku so ba amma abin da ka aikata na zunubai saɓan Allah iya nan kamar yadda ka yi shi yan wannan shi ne darasi kuna ce maganar mutuwa mai sa annabi sallallahu alaihi da ya magana cewa wane ne mahi hankali mahi wayo a cikin musulmi ai ce wanda ya yawan tuna mutuwa kuma yawa mutuwa tattali kenan ba kuna tuna mutane da kuka ba a ce wanda yake yi tattali kuma ma yake tuna mutuwar kuma yake yawa wannan mutuwa tattali kenan wa wannan abu ne kamar yanzu ne ba gobe ma zai zamanto ni ne ko kai ne za mu wani abin da muka yi na maganar wanka ga kana a yadda ba motsi ba komi sai an juya sai an juya ko ma matsayinka kowa ya zo ga haka sai an tuɓe duk abin da ka sa na kaya masu tsada sai an tuɓe zobe ba bar maka zobe sun ba bar maka balle magana wata mantar ba a bar ma komi yanda ka zo duniya haka za ka koma ba komi don inwa kake ba abin da zai bi ka hatta zobe da dukiyar mai alamakin kewa labarta mamaci ya tada abu uku abu kuke bin mace abu kuke bin ka abu kuke suke bin mace ya ce abu uku in ya bi ka biyu za su dawo ɗaya tare da kai ya ce idan suka bi ka mene ya ce da da dangi dukiya aikinka da dukiya da dangi ana saka ƙasa sun ƙare aikinka shine hal abada tare da kai sai wace babu wawa a duniya wanda zai rudu da mutane wai ka ini kaza kana kallon saba Allah ka saba ma Allah wai da abu dan dangi da abu ka zama ka tsane ka haba dan Allah taimake mu kuma lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته